إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yan uwa masu kallon mu da saurare barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bonfere a yau muna juma'a shida ga wata na shida hijira ta manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara ta 1444 yayi daidai da 30 ga wata na 12 miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2022 yan uwa muna tare da shehin malami shek abdul malik haris daga nan yame nijar idan ba mu manta ba satuttuka da suka gabata malam ya muna karatu kan almustalah na allafuzu wal ma'ana mun ga kashi na ɗaya na biyu har kashi na takwas to satin da ya gabata ya kamata a ƙare wannan mudu'i to kasancewar a lokacin da muke ciki na ƙarshen shekara sallolin da ake aikatarwa waɗanda ba su dace ba malai ya dace a dakatar da wannan maudu'i a yi magana kan salloli to insha Allah ta'ala yau za mu ganin karo na tara ga dukkan alamu kuma wanda maudu'i yana dan gille-gille a karin ba tabbas bane ya kari dai amma dai tana yiwa sai dai sati na sama to a karin wakala bismillah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere mu da muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake saduwa da ku a wannan darasi namu na al-mustalahat to kamar yadda malam Isa ya bayani cewa wancan sati ya kamata a gabatar da maudu'i na allafu wal ma'ana sai aka ji abin ya yanke to saboda wani uzuri ne kuma yanzu za mu dawo mu dora muna tunanin tana yiwa in Allah ya so darasi nan da zuwa darasi biyu kilan da wannan darasin da mai zuwa yalla wannan darasi na allafu wal ma'ana ya kai karshe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to kafin mu shiga cikin maudu'i akwai nukta ɗai zuwa ko biyu da kamata in ɗanyi ishara zuwa gare su waɗanda suna da muhimmanci kwarai da gaske shine cewa wato lokacin da muka zancen diya a wani karatu da muka dan bijiro da zancen diya mun kawo bayani akan wannan to sai muka ce ban sani ba dai na manta kan abin da ya shafi masu kamar in za a bada diya da awakai da kuma tumaki to ina ganin kamar mun ce dubu ne ban sani ba na manta amma dai hakikatan dubu biyu ne shine abin da an ka faɗa to in mun ce dubu ɗaya can kuskure na in kuma mun faɗi dubu biyu ɗin to daidai muka faɗa wannan ya kamata mu sanar da shi saboda tana wajen bayani sai na ji kamar dubu muka ce to daga baya sai hankali na kawo dubu biyu ne to ban sani ba wancan karatu da gabata in yan uwa sun saurara dubu ɗaya ne to gyara dubu biyu ne in kuma can dubu biyu muka faɗa to mun sake tabbatar da magana wannan da farko kenan to abu na biyu kuma dama mun ɗauko bayani na al'alfaf na'am an gane ko mun kawo wancan sati ko kafin wancan sati da aka yi karatu mun kawo al'alfaz al-mutaqariba muka ce waɗanda ma'anarsu tana kusa da juna al-mutaradifa muka ce waɗanda ma'anarsu ɗaya na'am sannan kuma akwai abin da ake kira al-mutabayina al-mutabayina al-bainu shine tsaka-tsakiya kidan wani abu ya shiga tsakani na'am to tabayana su akwai abin da ya shiga tsakanin su ba ɗaya suke ba Mm.
an gane ko Na'am.
shi yasa zaka iske wato shi ko irin wannan kamar abin da sa ake kawo shi saboda mafi yawancin kalmomi mutabayina ne domin in nace jalasa ya zamna kama ya tsayu mutabayina na Na'am.
domin tsayuwa daban zama daban na'am in nace al'alimu masani aljahilu jahili mutabayina ne don ma'anar su ba ɗaya ba haka in nice idza lokacin da sannan nice ja'a ya zo ba ɗaya ba ne Haka.
domin lokacin idza ma'anar idza daban ja'a da ma'anarta daban duk da yake suna tarayya cikin ma'anar lokaci amma kuma ba ɗaya suke ba na'am na fata ana fahimta ta Haka.
to kaga dai a takaicen takaitawa wato mutabayina suna da yawa kwarai da gaske to kakka ji malamai sun ce kalima kalimatu ne mutabayina kace to mu yi mutabayina kuma to kaga duk irin waɗannan saboda bin diddigin wato karatu shi yasa ake son ɗalibin ilimi ya tantance irin waɗannan na'am to waɗannan su ne nuk- nukta guda biyu an gane ko da ya kamata in yi bayani kasu sai mu shiga cikin karatunmu na yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu yi karatu ne karkashin wani abu da ake kira addalala na'am ko addilala Na'am.
ko addulala ko idan ka ji laraba sun ce addalala ko sun ka ce addilala ko sun ka ce addulala duk ma'anar su ɗaya mun taɓa bayani cikin yaren larabci akwai abin da ake ce ma musallasul lughawi kalima ce wadda tana ɗauka fatha da kasra da damma amma kala biyu ne akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana akwai wanda ma'anar shi tana canzawa akwai wanda ma'anar shi bata canzawa to wanda ma'anar shi bata canza shi ake kira muttahidul ma'ana wanda ma'anar shi take canza shi ake cewa mukhtaliful ma'ana Na'am.
wanda mun faɗi ma malamai sun yi littattafai akan wannan to wanga addalala addilala addulala ko addalalat addilalat addulalat duk ma'anar su ɗaya na'am to kalima ta dilala ta samo asali ne daga dalla ya dullu an gane ko ma'ana ya shiryar da shi ya nuna mishi an gane ko Allah ce wa haramna alaihi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun na'am kaga Allah ya hada ma annabi Musa ma'ana ya sha nono eh, nan haramci ba irin haramci na shari'a ba haramci na kauni na umri don annabi Musa wanda lokacin jariri ne bai ma san abin da haram ko halal ba Na'am.
to sat faqalat hal adullukum ya uwarsa ta ce shin kuna son in nuna muku kidan kaga kalma ta dallata na nufin nunawa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim ya ku da kuka yi imani shin kuna son Allah ya ce in nuna muku hanyar da za ta tserar da ku daga azaba mai radadi Na'am.
nan tambaya in ji malaman balaga da usulul fiqi littashwiqi tambaya ce don sa ma son abu ba don wai Allah yana tambayar ka ba don ko ko kana son ko baka so za a yi bayanin na'am don shi Allah fa'alun lima yuridu na mun fahimci wannan na'am to sai malaman luka suke cewa ita wannan kalima ta dalla daga nan aka samu dalili ad-dalilu domin dalil mutumin da ke shiryar da kai zuwa ga hanya sannan ad-dalilu dalilin kanshi domin yana shiryar da kai zuwa gane inda dali inda hujja take na'am mun mun fahimci wannan ko to wannan kenan to sai malamai suke cewa wato shi wannan kalima ta addalala ko addilala ko addulala a cikin asalinta na yaren larabci tana da bada ma'anoni daban-daban kaga ad- ad- wato addalala tana nuhin al'ibana a bayyana abu sannan tana nuhin al'irshad shirya suwa zuwa ga wani abu sannan kalima ta addalala wani lokacin tana nufin al-ittirab girgiza abu an ka ce tadaldala shay'u idza taraba wato an ce tadaldala ma'ana ya girgiza ina fata ana fahimta ta sannan kalima ta addalala wani lokaci sun ka ce tana nufin al-wuthuqu yarda da abu wasiqa shine ya yarda da abu asalin shi kuma daga daurewa ne domin abinda an ka daure bai iya motsawa to ita ko yarda daurara take cikin zuciya in ba an samu abin da ya girgiza ta ba na'am ina fata an fahimci ni fa yawmu idin la yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad shi yasa aka kira alqawli almithaq abu ne wanda an karfafa shi an daure shi tan tan tan tan tan sai dai an warware shi na'am sannan kuma kalima ta addalala wani lokaci sun kace tana nufin wato as-sukun shine abu ya kwanta kaga sai zama to can ta bada ittirabu girgiza wani lokacin ta bada sukun abu ya kwanta kaga ta bada kishiyar ma'anar juna sannan kalima ta addalala wani lokacin tana nufin aljur'a shine yaji yajin rai abin da bahaushe ke cewa yajin rai ma'ana mutum ya kafe kai sai yayi wani abu wanda musamman tana gaba abu ne wanda bai dace ba na'am an gane ko to sannan kuma addalala tana nufin al-iftikhar ya tadaldal kamar yana alfahari yana tinqahu to kaji dai mafi yawancin yadda ma'anar take juyawa to abin da yasa nake kawo wannan galibi zaka iske wadansu dalibai bakin abin da suka sani akan shi suke suke tsayawa Kisa, na'am ina ba ɗalibin ilimi shawara ya diba cikin wani littafi don ga magana da na faɗa wani yana iya cewa bai ma yarda da ita ba akwai wani littafi da ake kira manhajul istinbab na fahad bin mubarak masters ce da aka yi a jami'a ta malik saud ya diba babin dulala zai ga waɗannan maganganun na'am ba ni ne na faɗa ba ni ma ɗaukowa ni ga abin da malamai sun ka faɗa Na'am.
shi kenan magana ta ƙare bori ya kashe boka ko ba haka ba Na'am.
to wannan kenan na biyu sai mu zo zuwa ga anwa'ud dalala ita dalalan nan tana da hanyoyi daban-daban kuma malamai sun karkasa ta daban-daban to za mu dan ɗauko saboda taksimul ilmi yana da muhimmanci ɗalibin ilmi ya sani taksimi na farko akwai taksimi wanda malamai suke amfani da shi gaba ɗaya shi ake kira taksimi na wato ad- dalalatul mutabaka da dalalatul tadammun da dalalatul istilzam wanga dalala uku na malamai suna tafiya a kansu in an ka ce dalalatul mutabaka an gane ko shine a ce kalima ta zo ta ba da duk ma'anonin da ta kumsa gaba daya yanzu kaga inda ce alkhaliqu Allah shine mai yin halitta to wannan dilala ce bata zo dukkan abinda kalimar take dauka ba an kafa an fahimce ni nan dilalatu tadammun ne domin zai kumshi cewa khalaqallahu alkhalqa Mm.
Allah ya halicci halittu to kaga yanzu an samu wanda ya halitta an samu yin halitta sannan kuma an samu halitta to ta zama to mutabaka ta ciki duk abin da ya kamata a samu ciki zai- za a samu shi ne ma'anar mutabaka na'am da- daga da tabaka ne shi ya zo daidai da abu to amma in ce alkhaliku ni yi shiru to nan dilalatu tadammun ne domin sai na kaddara khalaqa sannan sai na karanta sai na kaddara almakhluqat Allah shi halicci komai to kaga nan ne za ta zama to mutabaka kenan ta daidaice da dukkan abin da ake son a ce na'am mun fahimci wannan kamar yadda malamai suke cewa to shi kuma waɗansu malamai suna ganin a'a ai an ka ce halaka yana nuna an yi halitta mutabaka kenan domin ya ba da daidai abin da ake so ina fata an fice ni.
Na'am.
amma an ka ce halaka ya halitta mun ka kaddara wani abu alkhaliku to nan kuma sai zaman to yayi tadammun ya kumshi ma'anar wanda ya halitta domin in an ka ce an yi halitta dole sai an samu wanda ya yi ta tadammun kenan kamar ya kumsa cikin maganar za a fahimci wani abu sai kuma dalalatul istilzam in an ka ce dalalatul istilzam shine abinda kharijul laf shi dalalatul tadammun cikin lafazi take domin in ce khalaqa yayi halitta to ai al khaliqu cikin ta fito kaga kenan ta kumshe shi amma an ka ce dalalatul istilzam ita dalala ta istilzami ba cikin lafazin take ba waje take ina fata ta fahimta ta waje take yanzu misali in na ce misali al-makhluqat abubuwan da an ka halitta kaga al-makhluqat an- an- abubuwan da an ka halitta na'am to nan akwai dilalatul istilzam shine wane ne ya halice su
na'am to kaga nan kenan dole istilzami zai ba- shi kalimar wanda ya halice su zamu iya samun shi daga waje domin mi domin ba cikin lafazin makhluqat muka same shi ba amma hankali bai yarda da cewa an yi halitta babu wanda ya halitta haka mun fahimci wannan to dilalatul istilzam kenan yanzu to wannan irin wannan kadiba cikin tafsiri na Sheikh Nasiruddin Sa'di a cikin suratul Ghafir ya kawo wannan yace duk wanda an ka haramta ma fahimtar waɗanga dilala guda uku da shi da ma Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin littafin sa Manzuma da ya sharhinta wato ta usulul fiqh wajen baiti 109 yake cewa duk wanda an ka haramta ma waɗannan malamai guda biyu sun yi kamar magana da taso ta zo kusa da juna duk wanda an ka haramta ma fahimtar dilalatul istilzam to zai samu matsala yanzu misali bari in baka misali ka gane yanzu an ka ce Allah subhanahu wata'ala ya khluqukum fi butuni ummahatikum Allah yana halitta ku cikin cikakkan mahaifanku Na'am.
kaga ya khluqu fi'li mudari'i ne ya nuna Allah yana halitta kuma zuwa gaba zai yi na'am to yanzu dilalatul istilzam ya zamu gano ta sai mu gane cewa ashe akwai Allah don in babu shi ba zai yi halitta ba Allahu akbar sannan sai mu gane cewa wato kuma bayan akwai Allah ashe Allah yana da iko don wanda bai da iko ba zai yi halitta ba kaga daga nan cikin sunan alkhaliqu za mu samu na alhayyu kuma mu samu alqadiru Mm.
bi dilalati listilzam to kaga in ba wannan ka sani ba karatu sai shi baka wuya shi yasa dalibin ilimi wanda bai san irin waɗannan dalalatu ba da ya ji an faɗo ta magana wanda bai sani ba sai ya zabura ce babu ta ko da aka koma sai a ce mai a'a ba cikin lafazin take ba lafazin ne ya kawo ta ina fata an fice mu amma shi bai gane ba to sai kaga yanzu kuma gaskiya ta bayyana gare shi ya yadda kuma yana ganin in ya karba yayi kasa sai shi ce mai a rike ci ba haka nan bane to kaga ka samu matsala ina fata an fahimci ni to kaga wannan kaso na farko kenan idan muka zo kuma wajen har yanzu addalala ina fata ana fahimta ta malamai suna mata wani kaso an fahimce ni wato wanda malaman usulul fiqh sun yi mata kaso daban-daban amma malaman hanafiya su sun tafi cewa kamar a ce akwai dalalatul iqtida da dalalatul ibara da dalalatul ishara da dalalatul nas su suke tafiya akan wannan an gane ko amma wannan tsarin mafi yawancin malamai na usulul fiqh ba su tafi akan shi ba hanafi hanafiya ne suka tafi akan shi zance wanda malamai suka fi tafiya akan shi shine dalalatul mafhum wal mantuq shikenan ka huta da wani abin nan duk kuma yan an koma da waccan magana da waccan duk karshe za su haɗe wuri guda ne amma dai kawai sai an ka ɗauke shi dalalatul mafhum da dalalatul mantuq in ka samu wanga ka huta shi ma wannan karatu ne fiye da mas'ala dubu zaka iya fitar karkashin ka fahimci wannan ba wai mas'ala guda ba ka fahimci ni fiye da dubu cikin qur'ani dai kayan a shiga hadisai kayan a shiga maganganun malamai mas'ala dubu dan duk qur'anin tun farkon shi har karkon shi dilala biyu na imma dilalatul mantuq wa imma dilalatul mafhum shikenan to ai sai ayi magana ko tunda dole za ai sai an bada misali da bayanai sannan za a gane tunda ka san sha'ani na karatu to mu zo bayan waɗannan mu zo bayanin wannan dilalatul mafhum wa mantuq menene dai mafhumu da bawar kuma menene mantuq da bawar ko ba haka nan bane in an ka ce mafhum shine ismul maf'ul ka gane ko na fahima ya fahamu ya fahimci abu ko ba haka ba to to abinda an ka gane sai a ce mai mafhum shi yasa walaman usulul fiqh sun kace yana daga cikin siyahul umum abinda ke nuna abu ya game komi da komi ka san sigogi gare shi daban-daban wanda akwai kullu in an ce kullu ta haɗe komi da komi in an ka ce jami'u ta haɗe komi da komi in an ka ce asma'ul mausula an gane ko kamar allazi da allati da allahi ko da sun zo da sigan mutum guda wani lokacin suna haɗe kowa da kowa ina fata an fahimci man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk duniya duk wanda zo da mai kyau ya shiga cikin wannan ina fata ana fahimta ta to siyagh ne wannan kira siyaghul umum to shi kamar da alhasfu a shahi maf'ulun bihi wani lokacin yana nufin wato ya shafi komi da komi don Allah ya ce wa huwa allazi yuhyi wa yumitu Allah shi yake rayuwa shi yake kashewa to ba aka abin da aka rayarwa ba an yi hasful maf'ul To in ba an samu dalili na shari'a ba da yace ba umumi na ba to umumi na. Domin yuhyi Allah shi yake rayar da duk abin da ake rayawa. Wa yumitu Allah shi yake kashe duk abin da ake kashewa. Magana ta riga ta kare. In ka hiddo da ba sai mu ce kawo dalili. Na'am. Ina fata an fice. To wani na iya cewa to tunda Allah yake kashewa yake rayawa me yasa waɗanda suke kashe mutane misali a kai su gidan kasu. Ai tambaya ce. Ya kamata a yi ta. Sai a ce a'a Allah bai umarni a kashe ba amma wannan da ya kashe mutumin nan Allah cikin mulkin Allah ne da yarda Allah ya kashe shi da Allah bai so ba da ba zai iya kashe shi ba wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala amma wancan aika aika da aikata Allah bai cikin ta don Allah bai ci a kashe mutane ba bas mun fahimci wannan to mafhum ismul maf'ul in an kawo shi kamar ba ba an shahe maf'uli ba nan ismul maf'ul a suna ne domin maf'ul daban ismul maf'ul daban an gane ko alfa'il daban ismul fa'il daban domin ismul fa'il shi na izman tuwa maf'ulun bihi ra'aitu zahiba na ga mai tafiya kaga az-zahiba ismul fa'il ne amma kuma shine maf'ulun bihi dole ɗalibai ilimi sai sun bambanta to an ka ce mafhum ana ran isa abinda an ka gane to duk abinda za a gane ya shiga cikin mafhum shi kuma mantuq abinda an kai furuci da shi daga nataqa yantiqu furuci an gane ko to ma'ana mantuk duk abin da an kai furuci da shi ya shiga ciki to duk kalimomin ƙur'ani gaba ɗai magana Allah ce sun shiga cikin mantuka gani ko duk abin da za a fahimta wanda ƙur'ani bai faɗe shi ƙarar ba ƙarƙashin abin da ƙur'ani ya faɗa an ka fahimce shi ya koma mafhum sanni ban ko baka na ba to kaji yadda magana ta kare kenan a takaicen takaitawa ashe in ka fahimci ga ka'ida da za ka fahimce ta da kyau kai aiki da ita babu ayar da ba za ka iya fassara ba da izinin Allah ina fata fahimci kuma wannan ba shi ke nuna a'a da ka fahimci wannan ba ka daina duba littattafai in ka dibi maganganun magabata an fahimta domin fahimta ka ba a amince mata sannan abinda qur'ani ya faɗa kai tsaye wani lokacin ba ba a fahimta shi sai an koma maganganun magabata da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da abinda malamai suka faɗa ba haka muke ba amma za ta taimaka maka ma wajen gane abinda su suka faɗa wannan shine abin da ke son yan uwa su fahimta to yau sai mu zo zuwa ga taksimu kinshi shi mamtuk bai da matsala gudana abinda an kai furuci da shi da Allah ya ce subhanahu wa ta'ala an fahimce ni innal ladhina kafaru waɗanda suka kafirci wannan shine mamtukin shi kafirai ake nufi sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a anzartahum shin kai musu gargadi am lam tunzirhum ko baka musu gargadi ba ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba bas sai ka sa full stop in ji abin da point kenan to yanzu sai a ce mafhum waɗanda suka yi imani su ne kishiyar mi su ne kishiyar kafirai kuma kanan bari to su ba ɗai ba ne a kansu wa'azi da rashin wa'azi man tafu tun da su kafirai duk ɗai ne ko an yi wa'azi ko ba yi wa'azi ba za su yi imani ba to mafhumu huto idan ladina amaruha a ba sawa'un alaihim bane su in an yi musu wa'azi yu'minu za su yi imani shi yasa sai Allah ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kaga mantuki da mafumi sun fara aiki tun daga nan na'am mun fahimci wannan da kyau to wannan kenan to sai mu zo ga taksimu kinshi malamai da sun ka zo wajen taksimul mafhumu da da mantuq shi mantuq mun faɗe shi dama bai da kaso kaso sai muka zo in an ce al mantuq malaman usulul fiqh sun ka ce ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi abinda lafazi ya nuna a lokacin da an kai furuci da shi al mafhumu ma dalla alaihi lafzu fi ghairi mahallin nutqi shi ko mafhumi shine abinda lafazi ya nuna amma ba ta fuskan lafazin ba abinda an ka fahimta daga lafazin to shi mafhumin nan sai malamai suka kasa shi tashin farko akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa in an ka ce mafhumul muwafaqa shine abinda an ka fahimta kuma hanya guda sun ka kama da shi da abinda an ka faɗa ma'ana hanya guda sun fuskanci alƙibla guda daga wafaƙana shine ya zo daidai da abu wafaƙa yuwafiqu muwafaqatan dacewa an gane ko to madalla ya kamata a fahimci wannan sai daga nan aka samu tawfiki shine dacewa kaji annabi shu'aib ya ce wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ko ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ce munafiki suna cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa dacewa to muwafaqa sun dace sun kama alqibla guda alqibla daya to yanzu wannan mafhumul muwafaqa da shi zamu fara nan shi ne bai da yawa sosai shi ya kasu gida biyu kuma ya sace kasuwa gida biyu dole za a yi bayani gurgurun iko akwai mafhumul muwafaqa al-musawi akwai mafhumul muwafaqa al-a'la an gane ko wato eh an ka ce mafhumul muwafaqa al-musawi lafazi ya zo to kuma sai ya bada ma'anar waɗanda suke zuwa daidai da shi malamai suke bada misali innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin dukiyar maraya to nan malamai sun yi magana biyu wasu sun kace nan ya'kuluna ci su an kace amma ubbira bil akli anil intifa an faɗi ci amma amfani da abin ake nufi domin yanzu Allah ya ce ya'kuluna suke ci a to mutumin da ya sai tuwo da dukiyar maraya ma'ana ya ci to wani sai ce to ai shi bai sai tuwo ba mota ya sayi ko ko gida na ya sayi ya abin nan don haka shi bai wanga aya bata shahe shi ba sai a ce a'a ubbira bil akli an identifa to waɗansu malamai sun nufi aka haka waɗansu malamai suka ce a'a nan shi al'aklu ci ake nufi amma saboda ɗan adam babban larurar shi ta farko a duniya shine a sa baka in ka ga ya wuce ta ya ta wani wuri ya samu har samun wadata shi yasa ɗan adam daga ci sai ya nemi sutura daga sutura sai ya nemi sai ya nemi gida daga gida sai ya nemi abin hawa daga abin hawa an gane ku sai ya nemi wato abin nan mulki daga mulki sai ya nemi rike mulkin sai ya koma ga Allah daga nan da kaka gane kowane mutum inda zaka aza shi da kaga mutum na neman tuto kasan talaka da shi yasa kasashen ba ake cewa muna rayuwa ne don mu ci abinci su ko turawa suna cin abinci ne don su rayu vivre pour manger manger pour vivre mu vivre ne pour manger muna rayuwa ne don mu nemi abincin da muka ci su ko su yanzu turawa an juya ta manje pour vivre suna ci ne don su rayu don su sun wuce ta tuwo sun wuce ta abinci mu mu ke take muke ta tuwo an fahimci wannan to sai suka ce nan shi ya kuru na ci ake nufi don shi ne abin da adam ya fi fara farawa da shi amma duk abin da zai zo daidai da cin duk ma'anar su daya kenan mafhumul muwafaqa al musawi sai sun kace in an kace innal ladina yuhriquna amwalal yatama waɗanda suke kona dukiyar maraya suka ce da cin dukiyar maraya ka ci abinci da ita da ka kone ta duk suna zuwa daidai wuri ɗaya ɓannatawa ne na'am to amma gaskiya malamai da dama sun ba da wannan misali ni dai wallahu alam sai ina ganin a'a da wanda ya ci da wanda ya kona ba ɗaya bane Mhm.
ni a dalili dalili kuma wanda ya ci ai shi ya amfana da dukiyar
Mhm.
amma wanda ya kone shi an yi kankurin kankusu ba uwa ba riba shi bai amfana ba kuma bai bari wani ya amfana ba to kaga ga yayin zunubi wajen Allah
wanda ko ne wanda ya kone to shi bai ci ba kuma bai bari mai abu ya ci ba na'am cikin zunubi akwai wanda ya fi wani alaran isa na'am aka- ko wata mataki mataki ta ni dai abin da fahimta kenan domin wanda ya kone kamar bakin ciki keta ta yi yawa ne na'am ka fahimta shi wanda ya ci alal akalla wadda an ka sai tuwo a wajenta ta amfana saboda Allah jama'a a kai ka kalli maganar ka an fahimta kuma ba na ce mutane su su dauki dukin marayu su sai abinci su ce ba ba haka ne ce ba amma dai ni a fahimta ta ba daina ba wallahu alam amma dai ni dai abin da zan cewa in an ka ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama waɗanda suka ci dukiyar maraya da kuma innal ladhina masalan ishtarau kamar sun ka sai misali sutura ishtaru sayyarat aw ishtaru malabis bi amwali yatama to nan muna iya cewa ladina saboda amfani suka yi da su ko da basu zo amfani 100% daidai ba amma dai ta fuska amfani nan ana ganin cewa sun zo daya Yeah, to kaga wannan shi ake kira mafhumul muwafaqa almi al musawi wanda ya zo daidai na'am sai akwai mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa al'a'la wanda yafi huska guda sun ka wato alƙibla guda suka dosa amma guda yafi guda girma na'am wanda za a fahimta shi yafi girma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu al-Isra yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qada rabbuk ubangijinka ya hukumta nan hukumci wato na shari'a akwai bambanci tsakanin hukumci na shari'a da hukumci na halitta na'am idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wannan tabbas kasancewa zai yi amma hukunci na shari'a mutane suna iya saba mishi wancan mutane ba su iya saba mishi na'am don in Allah ya tashi halitta abin ce kasance ba wanda ya sai hana na'am amma wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ya hukunta cewa kada a yi abin nan ka abota ba kowa in ba shi ba mutane na nan shirka su da burin su da abin da sun ka gada ba Na'am.
ko ba haka nan bane shirka iri iri kala daban-daban sai ce wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu sai ce mi in ma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma in girma ya kama ɗaya daga cikin su me yasa malamai suka ce Allah ya ce in ma yablughanna indaka al kibar me yasa Allah ya zancin girman tsohi ai iyaye cikin kowane hali ya faɗi cewa a kyautata musu amma me yasa ce in ma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma in girma ya kama ɗaya daga cikin su ko su biyu din gaba ɗaya biyu ɗin ko ɗaya daga cikinsu me yasa saboda lokacin da suke da buƙatar taimako shi yasa kaga tura suna kai iyayensu maison de retraite
su a lokacin da ake bukatar taimakon taimakon na biyu wannan lokaci sai ka taushe zuciyarka kwarai idan mutum ya fara tsuwa dan galibin mutane in sun fara tsuwa rikicewa su kai in ba mutanen da ba ad- Allah subhanahu wataala ya taimake su suna da natsuwa to da mutum ya fara girma to ƙara rikicewa shi kai sai ya ce maka ka kawo abu kaza da ka kawo sai ya ce wacce ka kawo shi bai su ko ka ce ka kawo abu da ka da ya taba ka dai ce kai shi bai son ga abu to sai ka iske rayuwarka in baka yi anniya ba saboda wani lokacin ya fara tsuwa ya fara kama shi to in baka yi anniya ba sai kun bata shi yasa idan tsoho shida da 'ya'ya da yawa kun kai ku goma to in ya kwara tsuha kan mutum guda ya hoke shi matsala aka samu saboda yau da gobe sai Allah a rinka tanawu wanga ya zamana lokaci wanga ya zamana lokaci wanga ya zamana lokaci kaga haka nan bai ba ku kosawa da shi amma an ka bar mutum guda ko da an ci za a daukar nauyi shi in bayan ne ba sai an samu matsala saboda matsaloli ne ta kireye kwakwalwa sai ta auna mai abubuwa subhanallah sai Allah ce to fala ta qul lahumu uffin kakkace musu uff tir ko kace char ko kace ash ko kace ayya kakkace wannan Mm.
malaman usulul fiqh da suka zo anan sai suka ce to na akwai mafhumul muwafaqa al'a'ala
na'am
an gane ko na'am mi a mafhumul muwafaqa al'a'ala anan malaman usulul fiqh sun kace da Allah ce fala ta qul lahumu uffin kakkace musu tir to balantana ka zage su ko ka buge su na'am da zagi isa da cewa tarwani na yau yana da girma Ya? to kaga kenan ballantana ma ka zage su ko ka take su na'am ina fata an fice ni to kaga kenan nan mafhumul muwafaqa ne almi al'a'la al'ala na'am to da sun ka tashi kuma sai sun ka sake raba mafhumul muwafaqa cikin wani karo nasu sai sun ce akwai almaqtu'u akwai almaznunu almaqtu shi ne abinda an yanke babu shakka kak akwai wanda almaznunu shakku na iya shigowa ciki
to mafhumul muwafaqa almaqtu da almaznun bayan mun yi almusawi da al'ala wanne ne almaqtu'u na'am Allah subhanahu wata'ala yace na'am faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata gwargwadon zarra No.
wasu sun kace zarra ita ce tururuwa wasu sun kace zarra ita ce eh, abin nan wani dan abu da ake gani karami lokacin da rana take shiga cikin kusuwa ta daki in an liƙe daki ko ta taga ko window wasu sun kace zarra irin wannan wanda turawa suke gani cikin wannan dan abin nan nasu wanda sai ba a gani da ido No.
to amma dai da ce mafi inganci sai a ɗauki zarra ko dai wannan tururuwa ko wancan abun da ba a gani ba ko ko wannan abun da ake gani da ido ta fuskar eh, abin nan in an ga abun gandu No.
amma ba mu ɗauki zarra ta turawa don lokacin nan babu ta turawa na'am amma in muna nufin zarra kamar ana nufin komi karamcin abu to shi kenan da ta turawa da wanda ba ta turawa ba duk za ta shiga ciki sai mun yi hattara na'am an fahimce ni domin in mun ce wagga ta turawa ce to wancan lokacin babu take nan sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su fahimce ta ba yanzu na turawa sun ka gano wannan zarra ne No.
an fahimta Sheikh Ibn Uthaymeen yayi tambihi zuwa ga wannan mas'ala din No.
to ala ayyati hal dai alwahim Isa faman ya'mal mithqala zarra kuma zarra ba shine karamcin abin da Allah halitta ba na'am an gane ko don Allah ya ce la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min zalika akwai abin da fi zarra zama karami mai hattara ala ayyati hal anan sai Allah ya ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki gurgudun zarra zai ganshi to wanda ya aikata aiki na alkhairi daidai dutsi kina ganin shi ko bai ganin shi mafhumul muwafaqa al'a'la al-maqtu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata mummuna aiki gurgudon zarra na sharri zai ganshi al-a'la al-maqtu tabbas na wa ashidu zawai adlin minkum ku shaida ma masu adalci biyu daga cikin ku sai an ka samu mutum 40 sun kai shaida
na'am kaka inda biyu sun isa an ka samu 40 magana bata kare ba Bata kare.
mafhumul muwafaqa al-a'la al-maqtu'u
na'am to sai mu tai zuwa ga maf- mafhumul muwafaqa an gane ko na'am an gane ko al-madhnun wanda shi zato na ake yi to hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ya zo cikin sunan eh, sunan nisa'i da sauransu dabbobin da suke ake iya yin layye da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa arba'un la tajuzu fil adahi da dai na fuda daban-daban yanzu sai ya ce al-aura'u daga cikin su bayyinun awaruha al-aura'u mai ido dai bayyinun awaruha wanda makamta wato makamta idon ɗaya ta bayyana shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace yana nuna cewa in makamta bata bayyana ba tana yin layya sai dai bata kai wadda adda ido bi ba daidai lada na'am domin da yace al'aura'u mai ido ɗaya sai ce bayyinun wadda makamta ta bayyana na'am to hakan ga mai gurgunta da yace al'arja'u bayyinun arjuha ashe in gurgunta bata bayyana sosai ba tana layya Mm.
to sai malamai suka suka ce to nan da an ka ce al'aura'u mai ido ɗaya bayyinun awaruha an gane ko wadda take makamta ta ta bayyana na'am ko ba haka nan bane Na'am.
suka ce ba ta yin layya sai aka ce to nan mafhumul muwafaqa ne to yanzu akwai al'amya'u wadda ba ta gani kwata ba wa ido biyu to ita mai hukuncin ta sai malamai suka ce to ai ita ita ita ta in mai ido ɗaya bai yi ba balantana mai wadda ba ta da ido biyu na'am sai suka ce to amma mafhumul muwafaqa ne al'a'la amma laysa maqtu'an ba yankewa za a yi ba anan saboda tana yi wa abin da yasa yace mai ido daya ba ta layya saboda ba ta iya ganin abinci da kyau makamniya ko mai ita ya san ba ta gani zai iya kamata duk abincin da ya dace ko da aka shekara ɗaya wannan tafi wancan mai Mm.
kenan tana yiwuwa ya zamanto wagga a layyar ita ma tafi waccan ne na'am to shi yasa suka ce ba a maqtu'i lalle tabbas mai dai ba in mai dai ba ta yi ba mai bi ba ta yi to amma ba tabbas bane tana yiwa in ta fuskar yunwa an ka kalla akwai lokacin da wadda ba ta ganin mai ita zai fi kula da ita fiye da mai daya don mai daya na tunanin tana gani ko da ido irin ta je can ta dan yi abin da za ta yi Haka.
ko ba haka nan bane eh na'am to amma kuma mai biyu ita dole sai an kula da ita sai kasance an fi kula da ita fiye da sauran to in dai ta fuskar mai ta ma tana yiwa ta fi waccan din shi yasa sun kace nan almaznununa mun fahimci wannan na'am to yanzu alaran mu isa sai mu zo zuwa karatun mafhum al-mukhalafa Oh, shi ko mafhumul mukhalafa na'am mafhumul mukhalafa shi ko mafhumi ne sabanin wancan kishiya in an ce khalafahu ay ya saba mishi haka walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin kuma haka nan bane Na'am.
sabani to shi wanga in an ka faɗa kishiyar wancan yake basuwa kishiyar wancan yake basuwa Na'am.
to shi ku ya kasu gida takwas sannan bayan ya kasu gida takwas shi ma ya sace kasuwa gida biyu akwai almaqatu'u akwai almaznunu sannan baya ya kasu gida biyu din nan akwai ka'ida takwas waɗanda suka da ai aiki da shi sabanin wancan to na'am kaji yanzu inda karatu kuma zai shiga Mm.
wanda shi ma ina ganin inda Allah ya samu samu kare shi tana yiwa eh, lokuta guda idan ta yi mana saura mafhumul mukhalafa isa shine kishiyar abu na'am a faɗi abu amma kishiyar shi za ta zo sai malamai sun ka ce to mafhumul mukhalafa guda takwas ne na'am an gane ko na'am na farko sun ka ce mafhumul hasri ko mafhumul qasri ana cewa alhasr ana cewa alqasru sha makancewa na'am
mun ji wannan da kyau ko Na'am.
sha makan makancewa a ce abu ya tsaya bakin wuri kaza Allah ya ce innamallahu ilahun wahid na'am abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta abun go- bauta nawa ne guda mafhumuhu duk wanda an ka bauta ma wanda ba shi ba bai cancanci a bauta mishi ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun Mm.
duka ayoyin da suke nuna cewa ba a shirka sun shiga ciki
na'am suna dai mafhumul hasr ko mafhumul qasr Mm.
sai mafhumi na biyu an gane ko na'am wato mafhumu sifa ko mafhumul wasfi an ka ce mafhumu sifa ko mafhumul wasfi shine sifa wadda ta ba da kishiyar abu misali da Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina kafaru waɗanda sun ka kafirta an gane ko na'am sawa'un alaihim duk ɗaya ne akan su a an zartahum shin ka musu gargadi am lam tunzirhum ko baka musu gargadi ba la yu'minun ba za su yi imani ba sifar da Allah ba su ta kafirci ce sifatul kufr ce to sai mu dauko mafhumul mukhalafa mafhumul wasfi an gane ko shine cewa waɗanda ba su kafirci ba ba sifar su bace shi yasa muka kawo cewa Allah ya ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na'am
fa dhakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha haka kaga kishiyar shi kenan Mm.
to duk in ka ji qur'ani ya faɗi wani abu to kuma mu kishe shi Mm.
mun ji wannan Na'am.
mafhumul wasfi kenan mun samu mafhum alhasr ko alqasr tunda duk ma'anar su daya Na'am.
kuma mun samu mafhumul wasfi sai na uku to
an gane ko na'am shine abinda ake kira mafhum wato abin nan mafhumul ghaya na'am mafhumul ghaya shine wanda yake nuna ga bakin iyaka inda abu ya tsaya na'am Allah ya ce azumi wa kulu washrabu na'am sai ce mi hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr na'am ku ci sannan kuma ku sha har sai zare ko silali fari ya bambanta daga baki na alfijiri ba wai abin nan ba ba wai ka ɗauko zare ake nufi ba a'a na alfijiri domin alfijiri kamar yana da waɗansu abubuwa an duba sama waɗanda suke bambanta juna Mm.
to kaga ashe wannan ya nuna ashe idan mutum ya yi buɗin baki yana da damar ya ci abinci sai lokacin da alfijiri da ke towa Mm.
an gane ko sannan kuma wannan ya nuna cewa me yace mi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kuma wannan ya nuna cewa bi dilalati al-ishara cewa wanda an gane ko domin Allah ya ce uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum Allah ya halatta muku da daddare ku sadu da matanku malamai suka ce wanda ya nuna cewa mutumin da ya kwana da janaba Mhm.
akwai azumi shi
na'am don idan an ka halatta wa mutum ya sadu da matar shi duk tsawon dare sai ya zama to saura minti ɗaya ya ƙara saduwa da matar shi sai alfijir ya keto akwai azumin shi ko babu kaga dole ka halitta shi Mm.
domin domin cikin daren gaba ɗaya an bashi dama na'am da Allah bai dabara sai ya ce to ku yi wa kokari ku yi wankan jaraba kafin dare ya kare Allah bai faɗin nan ba sai dai in kira karo shi sai Allah ce sun ba atin musu yawami ila laili ku isar da azumi har zuwa ga dare na mafhumul ghaya ne kenan ashe yini gaba daya lokaci ne na azumi dare gaba daya lokaci ne na cin abinci to da yace ilal laili nan sai an ka samu wadansu yan qur'ani sun ce a'a ai azumi sai an yi sallar isha'i dare ya rufe duniya sannan ake budin baki saboda sun jahilci yaren larabci sun jahilci alqur'ani menene dalilin mu ba ba hadisi zamu kawo musu ba dare da yini abubuwa ne guda biyu Allah ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ko wato surujan a cikin wata qira'a wa ja'ala huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan Allah shi ya sanya dare da yini khilfatan masu mai majuna to dare da yini ita ila matsalarta in ta zo idan abu jinsi ɗaya ne to sai abu shiga cikin shi da Allah ce يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فق... إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق كوانك هنوك هزوا مرفقي gwiwa hannu shin ta shiga ciki ko bata shiga ciki ba don ilal marafik an kace sai malamai suka ce ta shiga ciki dalili kuma a larabce wani ki baka zance ma kafin mu shiga cikin hadisai saboda gwiwa hannu cikin hannu take jinsi guda ne to amma da dare da yini su abubuwa ne guda biyu masu iyaka daga lokacin da dare ya kare mi zai shigowa yini daga lokacin da yini ya ƙare da shigo dare da rana ta haɗe sakan na farko da take haɗuwa dare ya shigo don babu wani abu tsakanin dare da yini to shassa ashe da rana ta haɗe dare ya shigo sun ma'atin musiya ma ilal laili ashe kai da ka cewa a'a ilal laili zuwa ga dare ba ana nufin sai dare ya shigo shigowar daren shine faɗuwar ranar in baka fahimta ba in kuma akwai wani abu tsakanin dare da yini ka kamo da shi na'am kaga wanda ya rubuta ko alqur'ani baka fice shi ba kuma ila ma'ana nawa take dauka cikin yaren larabci tana dauka ma'ana fiye da biyar ka kuma cikin huruful ma'ani ka kuma cikin mughnil labib an kutubil a'arib wannan dai a takaici isa a takaici wannan shi ne abin da zamu iya samu mafhum al-ghaya bayan mafhum al-ghaya sai mafhum al-adad Allah subhanahu wa ta'ala ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda da wani mazinaci az-zaniyatu mazinaci mace waz-zani da mazinaci namiji fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ai musu bulala dari mafhumuhu ba a yin ɗari da ɗaya ba a yin tasa'in da tara ɗari aka yi cip cip Allah ya ce mafhumul adadi kenan sai mafhumul illa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah yana bayyana muku ayoyin shi dan mi dan ku shirya Allah shi yana yin bayanin ayoyin shi dan a bace a'a to mafhumul illa kenan shi yasa ayat da ta zo a cikin ƙarshen suratul nisa'i yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku ayoyi dan ku bace sai ka ce za a kaddara lamun yubayyinu Allahu lakum Allah tadillu don kakku bace don Allah bai yi bayanin ayoshi ba don a bace kaga ko dan Qur'ani da yake cewa ba a yi ƙara wani abu to nan sai ya ƙara shi don yace yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah ya muku bayanin ayoyi don kakku bace sai mu ce a ba haka ke rubuce cikin Qur'ani ba don ku bace na in kuma kace don kakku bace to ka kaddara wani abu ko da Hausa ko da yaren Larabci dole mafhumul illa to bayan mafhumul illa sai mafhumul sharti mafhumul sharti shine abinda an ka fahimta daga sharadi an gane ko abinda an ka fahimta da sharaɗi sharaɗi na za a kawowa in ya cika za a cikar da shi ina fata an fahimci ni Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a sharaɗi ma ya zo cikin Qur'ani wurare daban-daban daban-daban daban masu yawa ina fata an fahimci ni an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahun wa in kunna ulati hamlin in matan da kuka saka suna da ciki fa anfiqu alaihinna to ku ci gaba da ciyar da su hatta ya zo ana hamla hunna har sai sun haihu kenan ko ka maido ta ko baka maido in ma baka maido ta da ake zance to ciyarwa ta tabbata a kanka mafhumuhu in mace ba ta da ciki to ciyarwa bata zama wajibi a kanka ba na fata an fice da ka kare inda shi kenan magana ta riga ta kare in saki na ɗaya na ko na biyu tana nan gidanka in na uku na babu zancen a ciyar sai ta gidansu ta yi idda na fata an fahimce ni tunda ba a barin ta gidanka baka da izinin ka dawo da ita ko ka zo ka yi karya wajen alkali ka ce a'a ka zana wani kuskure an kai kasan da mutum suke mace uku sai kuma gidan alkali da gidan wane da gidan wane shi ta jawo wadansu abubuwa wadanda ba su su dace ba Allah ya kyauta almuhimmu dai wanda suna ne mafhumu shart an gane ko bayan mafhumu shart sai mafhumul mun faɗi mafhumu shart ko mun faɗi mafhumul ghaya mun faɗi mafhumul illa to mun faɗi mafhumul adad to sai mafhum al-laqab eh an gane ko mafhumul laqab kafin mafhumul laqab ashe akwai mafhumul zarf mafhumul zarf mafhumul zarf shine mafhumi na zarfi in an ce zarfi zarfi kala biyu ne akwai zarful zamani akwai zarful makan wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kana ji wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kad ku sadu da matanku alhali kuna itikafi sai ce mi fil masajid a masallaci wanda ya nuna ba a itikafi cikin gida sai masallaci wal yatawafu bil baitil atiq ayi tawafi ga daki wanda yake al atiq wanda a yantacce Allah ya yantar da shi daga duk wanda yake so ya kai mishi hari ko ko al atiq tsohon daki wanda ya jima duk ma'anuni suna tafiya da daddan daki na kuma Allah ya bashi kariya an gane ko ko ba karan bari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil kaga nan wannan ya nuna cewa Allah ya bashi kariya kuma Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin nasi daki na farko da an ka dora don ibada kaga shi ne ya nuna ya dade ya jima to kaga dawafi ba a yin dawafi in ba ka'aba ba dan haka wani mutum dan cuwa-cuwa shi ka'aba ya ce ba sai an taimaka ba a zo a kewaya a bada kuɗi wannan dan hayaniya na an fahimta kenan ba a yi tikafi sai cikin masallaci ba a yin tawafi sai a yana sai a ka'aba to wannan sunan shi mafhumul mi mafhumul zarf zarfu zarfu zarful abin nan al makan to sai akwai zarful zaman sai Allah ya ce mi Allah subhanahu wa ta'ala yace al hajju ashhurun ma'lumat hajji yana da mi watanni sananni waɗannan watannin da aka yi aikin hajji in ka tahi makka kai yi aikin hajji cikin watan muharram bai yi ba kai yi shi cikin safar bai yi ba don Allah ya haɗu lokutan da ake yi shi mun fahimci wannan suna ne marfum a farf to mafhumu huke nan ba a yin aikin haji in ba wannan lokacin ba kuma ba a yi in ba wurin da Allah ya ce a yi ba sai mafhumul laqab shine na takwas din shi kuma mafhumul laqab shine suna jamidi ya zo suna jamidi ya zo to shi suna jamidi in ya zo suna wanda an daskarare ba mushtaq ba domin da larabci akwai abin da ce ba mushtaq kaga in ce zahaba yazhabu zahaban az-zahibu duka cikin abu guda sun ka taho al-mazhubu bihi duk da sun ka hito to wannan mushtaq na ana itira wani abu amma in an ka ce rajulun namiji wanga suna ne gaira mushtaq to shi bai da mafhumi mafhumul laqab da'if ba a aiki da shi sai in an samu idza uwila bi mushtaqin in ana iya fassara shi da mushtaqun Allah subhanahu wata'ala ce fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar ko yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi wal asar sai ce rijalun kaga nan Allah ya ce yayi izini ayi tasbihi ambaci sunayen shi a tsarkake shi a cikin wadansu gidaje sai an ka ce rijalun mazaji to nan rijalun mafhumul laqabina don an ka ce mazaje kenan mata ba su zuwa masallaci sai malamai suka ce to shine mafhumul laqabi na amma yu'malu bihi li'annahu yu'awwal bi mushtaq mata ba a wajabta musu zuwa masallaci ba amma an ci in suna son zuwa masallaci a basu dama in ba za a je ne wajen shashanci ba ba za a sa turare ba kuma za a yi su ita ta gari to me yasa an ka ce to nan za a yi aiki da shi saboda saboda ar-rajulu laysa bi awra wal mar'atu auratun kaga mustaqqun kenan ita mace al'aura ce kiran ba a yadda bata je masallaci aka saka ga kuma zuwan ta ba wajibi bane gidansu in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairul lahun shine mafi alkhairi gare su amma in suna da bukatar su je su yi ibada ba laifi a bar su mafhumul laqab in kai aiki da shi lokacin sai kai ka kafirci Allah ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to nan suna ne adam ne duk da yake kalma ta muhammad asalin ta mushtaqqun ne domin wanda ake yabo to amana wato nan jamid ne saboda akwai wanda ake nufi da shi suna ne adam anan to in ka ce wanda ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah bane ta kai ka gami ta kai ka kafirci ka kafirta cewa wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabin Allah bane ka annabawa na Allah ya faɗa kinan ba aiki da shi nan mafhumul laqab kuma sai an yi hattara da aiki da shi don waɗansu suna fatawa da irin wannan su kawo rudu cikin al'umma Allah subhanahu wataala ce wa azzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan kai kira zuwa ga aikin hajji za su zo maka rijalan sai ce mazaje kaga nan ya jahilci luga kuma ya jahilci usulul fiqh domin in mun ka ce rijalan jam'i ne na arrajilu mai tafiya ga ƙasa kuma dalilin da yasa an ka ce jam'i na arrajul saboda an kawo kishe shi wa ala kulli dhamirin za su zo maka ta kasa za su zo maka kan sama abin hawa qur'ani lokaci na kawo ma'ana abu saboda ta kishe shi to sai ce mazaje kenan babu hajin mata kaga wanga jahilci na kaga da mata sun ji ga sai su je kai subhanallahi wa mu ashe ba mu da aikin haji sai su yi kwancin su ko da aka zo a lahira a ce musuluncin ku bai cika ba sai su ce a mallan wane ya ce a a Allah ya ce wa azin fin nasu bil hajji atuka rijalan za su zuma mazaje mata ba dora musu ba wanga jahilci na don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji tare da matansa matansa habbai sun yi haji tare da su salafu duk duniya an san da wagga magana hayaniya ce sai dai in sauran kada kabi kabi in Allah bai baka iko ba shi kenan babu wanda ya dora maka to kuma ko da mukaddar ta kai rijalan ma babu wanda ya taba irin wannan amma mukaddar ta rijalan mazaje ake nufi ai ibada ta aikin haji an dora maka kowa ita ba a hidda kowa ba kenan sai ya zama tunan mafhumul laqabi na ko da ba mun dauki mazaje ake nufi don Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti min istata ilayhi sabila to annasu nan dukkan mutane amma nan za a fitar daban da kafirai don su ba a dora musu ba a yadda su shiga makka da madina ba ya ayyu halladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha shikenan ko da mun dauki wannan bari ma wannan hayaniya ce to kaga wanga shi ake kira mafhum Allah to yanzu abin da ya mana saura a ramar isa mawani na aiki da mafhumul mukhalafa sannan kuma da maratib na mafhumul mukhalafa lokaci ba zai ba mu dama ba dukkan waɗanda su samu shiga amma abin da nake ba da shawara zan ɗauki maratib in ya so shi ma wane nashi in Allah ya samu samu ikon gabatar da sun gabatar da su in ba mu samu ba sai mu bari in an ka ce maratib shin waɗanda abubuwan da muka fiddo mafumu da mafumu mafumu cikin su wanne ne fi karfi dan suna iya cin karo da juna sai malamai sun ka ce to wanda fi karfi cikin su shine mafhumul hasr ko mafhumul qasr shine fi karfi daga nan sai mafhumul sharti daga nan sai mafhumul wasfi daga nan sai mafhumul adadi sannan mafhumul laqab to in sun kaci karo da juna to ga wanda ake gabatarwa misalin da zan bayar a cikin suratu an-nisa akwai inda an samu irin wannan matsala kadiba cikin adwaul bayan na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin inda Allah ayi bayanin zancen gado yace yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu kaga yace fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn idan masu gado mata sun ka zama to fawqa ithnatayn sun sun fi biyu ƴaƴa kenan falahunna thuluthu ma tarak to suna da thuluthi biyu ma'ana a kasa dukiya kashi uku a ba su kashi biyu su mata ba su gado dukiya gaba daya to wannan sai ce wa in kanat wahidatan in kuma guda ce to falahan nisfu mace in ita kadai ke gado iya to rabin dukiya ake bata to anan sai an ka samu wata matsala guda rabin dukiya gare ta in sun fi biyu suna da sulusani to in biyu ne ni a hukuncinsu kaga na an samu matsala sai malamai suka bada hujjoji daban-daban sun ka tattauna amma daga ciki sai suka nuna in biyu ne ma sulusani din za a basu to sai ka ce to za a yi da kalima ta faukas na taini wasu ka ce a faukas na taini tana nuna in sun kafi biyu fauka wannan kamar sun kace za'ida ce kenan fa in kunna nisa al ithnatayn ne sai an ka kara fauka kamar inda Allah ce fadribu fauka al a'naqi ku bugi saman wuya ai fadribu al a'naq ku bugi wuya wasu malamai suka ce kai nan wannan bai yi ba a'a nan fauka ithnatayn na Allah na sunna maka in sun fi biyu ma duk hukuncin su guda ne da biyu domin mi domin yan uwa biyu sulusani gare su yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tasnatayn falahuma thuluthani mimma tarak yan uwa biyu na wajen dangin uwa wanda sun ka hada uwa da uba ko ko shakikai kenan uwa da uba ko ko li abbai in suke gado in babu wadancan to su thuluthani gare su to ya da tafi kusanci in suka keɓanta ai su sun kafi cancanta da wannan to abu na biyu sai suka ce to nan kuma wasu sai suka ce a nan akwai mafumi guda biyu da an ka ce in kunna nisa'an fauqas na taini wasu sai suka ce wanga mafumu sifa ne domin isna taini sifa ne ba sharadi bane sifa su an ka hankalta ba amma wa in kanat wahidatan sun ka ce shi kuma mafumu shardina to shi kuma fumu shar'i domin sifa ta wahida ba ita an kalta ba sharadin an kalta ba don kasancewa ta guda bai da wani bai da wani hukunci tare da shi sai sun kace mafhumu shar'ina ina fata an fahimce ni su ko dan sun kace mafhum as-sifa ne kenan yanzu sai a gabatar da cewa mafhumi na shar'i yafi mafhumi na sifa karfi ko kuma a a tafi cewa ma dukkan su mafhumu sifa ne wahidatan sifa ne ithnaini sifa ne to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rabon gado haka yayi hadisi kuma ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam kira ayata daga cikin wannan matsala to wanda yana daga cikin matsalolin da ɗaliban ilimi su ji ana tattaunawa akan su su yi hattara ba haka ne ake zuwa a faɗi magana kai tsaye ba da saboda ranka haka yake so yan uwa musulmi ga dukkan alamu daga nan an fara nuna mini lokaci yayi ina ganin ban san ko mintinu suka yi saura ba amma akwai mafhumul mukhalafa akwai abubuwan da suke hana ai aiki da shi sannan zuwan shi cikin qur'ani huska hudu gare shi to mu sani ba ko lokaci na bamu dama waɗannan huskokin guda hudu in mun zo za a yi bayanin su shine cewa ana iya tafsirul mantuqi bil mantuqi نعم sannan ana iya tafsirul mafhumi bil mafhumi نعم sannan ana iya tafsirul mantuqi bil mafhum sannan ana iya tafsirul mafhum bil mantuq waɗanda su ne fuska guda hudu cikin tafsirin alkur'ani ake tafiya akan su galibi to wannan insha Allahu ta'ala idan Allah ya nuna mu sati mai zuwa zamu zo mu kare waɗannan نعم kenan mu yi bayanin abubuwan da ke hana ayi aiki da mafhum ko kuma mu fara da ba waɗanda yadda ke zuwa cikin alkur'ani yadda ake tafsiri Na'am.
mu faɗi abubuwan da suke hana ayi aiki da shi a ƙarshe sai mu yi darasi na ƙarshe akan jumloli tunda mun yi bayanin nau'i nau'i na mufrad نعم kalimomi lafuzza to sai mu zo ma'ana jumla kala nawa a- akwai menene matsayinta cikin ma'ana kuma menene matsayinta cikin i'rabi na larabci sannan kuma wani lokacin jumla tana iya fita daga ma'anarta ta zahiri ta koma zuwa ga wani abu da haka ɗalibi eh, ga dukkan alamu lokacin mu ya matso kuma ne ya kamata mu dakanta mu yi hakuri نعم Eh, sati mai zuwa in akwai rayuwa za mu zo mu karasa wannan maudu'i na allafzu wal ma'ana sannan in akwai rayuwa kuma in Allah ba mu iko mun gabatar da wannan mu dora waɗansu maudu'ai da muke ganin Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon za mu iya gabatar da su abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa an zo ƙarshen eh, wannan maudu'i yau allafzuwar ma'ana karo na Tara ko kenan.
haɗuwa na ta tara insha Allah ta'ala sai dai Allah ya kai mu ranar kamar ta yau a samu a ƙarasa da wannan maudu'i muna fatan Allah ya amfana da mu abin da malin karantar da muwa kuma Allah ya ba mu aron kwanaki gaba mu samu a kai ƙarshen wannan maudu'i tare da Amin, ya mu rabbul alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل آمين.
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد آمين.
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد آمين اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها آمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا آمين.
قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا آمين.
قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي آمين.
الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ آمين.
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين